mustapha muhammad اسمها بقية الله في أرض صاحب القصر والزمان اللهم له فداء to da yake jiya bayan mun karanto 'yan su darussa daga tarihi bayan nan kuma na ɗan nemi in har wala yau mu ba kawai mu karanta tarihin ba mu kuma yi nazarin abinda tarihin yake ne abinda za mu rairayo daga cikin tarihi din kamar je ne magana dangane da wasiyan imam sannan yau kuma ne magana dangane da ruwayan da aka samu na zuwan mala'iku da aljannu da kuma shawarwarin da aka ba imam amma dai ya ƙi illa ya fita illa ya fita ya zuwa abin da yake ba makawa zai auku to da zana ko da nake karanta na tsaya ina warware wannan cewa akwai hikima a wannan inda ba a gaya mana wa'annan ruwayoyin ba ko kuma a ce mana ainihin shi imam yana da masaniya ba za mu kalle shi kamar yadda sauran amawa suke kallo sauran amawa suna kallon abin a matsayin tarihi ne kawai ya auku suna cewa ainihin ya fita ne bai dan mulki ainihin kuma ƙarshe sai abin da ya kasance ya kasance wato kamar ya je ne ya ja da su akan mulkinsu har suna cewa shi ya bambanta da ɗan uwansa hassan wanda shi ya sasanta da sarakai ya zauna lafiya shi ko sai ya zo ya ja da sarakai din to ga sakamakon nan an cire masa kai kuma ga shi haƙarsa ba ta cimma ruwa ba tun da yake bai iya karɓar mulkin ba kuma ga shi gidansu an wargaza gidan an raunata su ya zama ba ma wani fatan gidan nan zai iya mayin mulki to ga duban ba'ami wanda yake duba da idon zahiri kawai yake kallon abu wala Allah kila ma kallon na waje wanda ke shi ma make wanda ke kallon shi a matsayin tarihi ya kalle shi da wannan mahanga din amma imam ya sa abin da yake kuma abin da ya yi din nan shine kawai ya dace da yi a wannan lokacin ba wani makawa kuma da a ce dan uwansa hassan ya wanzu har ya zuwa wannan lokacin da shi ma abin da zai yi ke kuma da a ce akwai musaya tsakanin hassan da husaini da ko kuma a ce wannan waƙen a ce lokacin hassan na da rai har lokacin yaziri ya zo to da abin da yake nan ko kuma da a ce za a yi za a yi musayan hassan da husaini husaini ya kasance a matsayin hassan hassan ya kasance a wajen a matsayin husaini da kowannen su abin da ɗan uwansa yin shi ma shi zai don yanayi shi ya samar da hakan yanayin hassan alaihi salam daban ne da yanayin husaini shi shi ya kira cewa dole imam husaini hassan yi wannan abin da yi ko da shi ma ɗin an jahilci wannan je ina kokarin ce mana cewa ai daga cikin hikimomin tsaida ta'aziyya har da kokarin gusar da jahilci dangane da wannan shine na nemi in nuna muku jiya kana ce wurin ya shiga mando cewa daga cikin hikimomin zaman jaje irin wannan da kamar da yanzu ake ta rigingimun siyasa a kasashe daban-daban akan wani yana bidan mulki wancan ma yana suna kallon shi kamar haka nan to zaman makoki irin nan wannan da yana da cikin hikiman sa da busar da jahilcin me ta kamai me ya faru kuma ya sa ya faru wanda ba su son su san wannan kamar jiya da nake faɗin cewa sun san zahirin abin da ya faru da Hussein abin takaici ne amma da yawa ba su son magana ne saboda suna ganin in aka yi za a ɗago 'yan abubuwa da ba su a ɗago su to kuma amma a lokaci guda kuma suna da baibai abin da wahamomi rudu iri daban-daban wanda mutum yake kallon shi a in- in- in ba ya zauna ya bi shi da duk ɗin ba ba zai warware shi ba. yau mun dubi wani janibi na na wannan tarihi na cewa zuwa ne ga abin da dama lama halata zai auku kuma lama halata zai auku din nan eh ganin yadda ha- yanayi yake ganin yadda shi wannan annabi ba an so shi bane ya salladu ne akan su akan ba su zuwa a bisa gaskiya kafuwan addinin annabi mujiza ce domin ba a taɓa samun a tarihi aka sami juyin juya hali a gajeren lokaci irin na annabi cikin gajeren lokaci aka iya canza mutane masu zukatan duwatsu jami'ai masu kwana da takobi tsirara wanda ake sasanta gaddama da, da takobi aka, aka- aka, aka, aka juya su ya zuwa imani da Allah da, da, da, da bin ƙa'idan tau- ad- ad- addini suka tauhidi da shari'a wanda da ba su san shi ba su san littafi ba su san hikima ba ba su san shari'a ba cikin gajeren lokaci aka yi wannan sauyin wato wannan ba kar- ba ba karamar mu'jiza ba ce irin wannan mu'jizan ba ta faru da wasu kafin wannan manzon ba to amma cikin gajeren lokaci kuma ba- ta- ko da ko da juyi ne irin na siyasa da akan yi a- ju- a yi wani- a- a a tarihi ba za ka taɓa samun juyi cikin gajeren lokaci irin wannan ya canza mutane to amma akwai hi- ak- ak- akwai wani abu guda su wa'annan mutanen sun ci akan bayan annabin ba fa su son wannan abu bai cika ba akalla ba su son shi a yi sun yadda yanzu tun da daula ta samu ya za su rike daula amma a ce a manhajan annabi ya ci gaba kuma a gidan annabi kamar yadda shi annabin yake so kamar yadda ubangiji ya umarci shi to wannan ne ba ba su yarda ba to kuma ba- ba dan karawa ake yi ba domin aka dan kara musu ba hikima a ciki ba hikima idan a- su su waɗansu mutane sukan sukan kasa gane abin da yake a- a alamu tashri'i sai su koma da shi alamu takwini duniyoyi ne guda biyu takwini da tashri'i takwini tsararren abu ne yana tafiya kamar yadda Allah ya shirya shi kamar bayanin nake da nake dangane da tsayin wata ranar laraban da ta wuce da juyawan dare da rana dai da akan ga shi- wat- wat- wata ya kwana 29 ko 30 shekara kuma ta sami shekara kwana 354 ko da 55 wannan takwini ne tsararren abu ne fitowar rana da faɗuwanta takwini ne ju- eh, eh, lo- yanayi ya zo zafi iska ruwa da sau takwini ne Ta- she- wato wani abu ne eh, ya- ba- ba ainihin mu ne muke gudanar da shi ba ba kuma an ce mana mu gudanar da shi ne ba da mu ne aka ce mu gudanar da al'amuran ba su gudana ba Ku kadda- mu kaddara a ce da a ce ainihin hukuma take raba ruwan sama local government local government ta aiko giragizai daga headquarter kuna tsammanin ya me zai faru Wat- wata local government in bata ji- zaɓi shugaban ƙasa ba ai shikenan ta mutu ma ko jiha ɗin sai a busar da ita kawai to amma wannan wannan takwini ne ba ta shari'i ba shi a hannun mutum to shari'a ko yi bari kam- kamar sallah azumi zaka hajji an ce ka yi ne ba yana nufin idan lokacin sallah ya yi tunda Allah ya ce wajibi ne kai sallah kawai sai ka ga jikinka ya miƙe zumbur ya tafi da kai ya au alwalale ka ya nufi da kai ya tsaya da kai ya maka ruku ya ruku ka ya sujade ka ya sallame maka wani ko da ba ka so ba kai ne da kanka za ka yi duk da Allah ta'ala ce ka yi amma kuma kai ne za ka yi wa ya ce ka yi Allah ne ce ka yi amma kuma idan ka ƙi ka ce ba za ka yi ba ma ko ma ka ce kai sam ka ƙi ka yi ɗin ko ka ce ma ba dole ne ka yi ba to sai sarƙa ta dolaro daga sama ta zarge ka kaga mutane sun ka- sun sukan ji cewa to me zai sa Allah ta'ala gashi haka yake so amma shi kuma iko ne kan komi amma kuma sai ya zama ba a yi haka nan ba sai mu ce musu to ku kun gwada- kun ɗauka ko mene ana yi ne eh, takwini ko akwai abin da aka ce yi a kai aka ce a ana gwada ka ne in baka yi ba ma ba sai yi wadda kai ba to wa- wannan wa- wa- wannan al'amari na na imam hussein na cewa gashi an an an ga wani zamani mutane ragabansu da bin addini irin na annabi yadda annabi ya zo da shi ya riga ya kau kalilan ne suka ma yarda cewa akwai annabi yana da khalifa abinda suka ɗauka daula aka kafa kuma yanzu mulkin mulkin mulkin ta na hannunsu ma'auya ya duk abin da zai tabbatar da cewa daular nan a gidansu kuma ya ɗauka kila zai dinga wanzuwa da yake shi ba ya san abin da zai je dawo ba kila da yana da labarin abin da zai je dawo da bai bata lokacinsa ba da za a gaya masa cewa ai bayan ka in ɗanka ya sarauta to dududu shekara uku zai yi a na hudu zai mutu kuma daga nan zuri'anka ba za su sake sarauta ba sai can ƙarshe za a sami wani sufiyani zai bayyana kafin dojan ana ce mashi sufiyani saboda zuri'an abu sufiyani zai zo a ƙarshe wanda wanda imam mahdi zai yanka shi sai ya bayyana to in yi da ya san ya ce to ai ba bukatan wannan wani irin mulki ne tun da ke daga kan ɗansa ma ta ƙare amma duk abin da ya ya taushe komi ya tabbatar da cewa komi ya tabbata a gidansa hakanan din bai yiwu ba tun da dama ba ba zai yiwu din ba dama to amma su su a imma sun san cewa la mahalata wannan al'amari saboda rashin ragaban mutane to falalle ilalla za su fuskanci wahaloli dole kawai su da mabiyansu sai dai su sha wahala kawai har ya zuwa wani lokaci da Allah ta'ala zai raya zukata ya zama lokacin kuma ya bayyana wanda bayyanansa ne za a samu mafita wanda yake ko an ko an so zai shi ma ba yana nufin in ya zo shi ma zai abu ne kamar takoyin shi ma yaƙi da ayi a sha wahala sannan ya san amma dai nasara lazim ba za a iya kawar da shi ba kamar da ayi ba ba a kawar da annabi ba har daularsa ta kafu ta kafu darab ta yi zamani mai tsawo kafin kuma daga nan kuma in aka sake lalacewa shikenan sai dai hurin kaho kuma ba sauran gyara ba ho ba fata sam to amma yanzu muna lokacin fata ne to sun riga sun san wannan akan haka suke tafi to wannan akwai hikima a wannan na cewa ka riga ka san ba makawa ga abin da zai kasance amma akwai hikima a ciki me hikimar shine za a lizimta hujja ga kowa da kowa ga mai bi ya san ina zai bi ga wanda ya fanɗare kuma a lizimta masa hujja tun da ya fanɗare don haka ne ma ainihin imam ya fita ya kama hanya tiriyan tiriyan har ya je makasansa ya kuma san za a kashe shi ta yi wani ce to mutum tun da ya sa gani ya kauce mana ya na yaman mana ko ya na misala tun da sai ya ce to to in ya je ina ina ba makawa abin da zai faru zai faru kamar ko da anan madina ya zauna za su su kashe shi amma kan ya zauna za su su kashe shi to amma sha Allahu cewa ba anan ne za a yi ba a karbala za a yi allah ya ga daman hakan kuma ya zaɓi karbala ɗin a wajen wuri babba don haka ne ma aka sami ruwayoyi daban-daban a cikin a cikin shari'anmu dangane da matsayi na karbala har wasu kan sha mamaki muka an faɗi darajar karbala yaya za a ce tafi maka tafi ka'aba ya za a yi haka menene ya hana haka nan ba ku da hadisi cewa manzon nan sallallahu alaihi wa ya dubi ka'aba ya ce da ita ma azamaki mai girman ki wato ma'ana ka ka'aba ki da girma amma ya ce jinin bawa mumini ya fi ki to idan jinin bawa mumini ya fi ka'aba a duba hadisi yana na hadisi alu suna na da wani hadisi cewa manzo Allah ya dubi ka'aba ya ce ma azama ki ya ce amma ran fi ki da rai ran mumini ya fi ki da rai to idan ran mumini ya fi ka'aba daraja to ina kuma in muminin jinin annabin ina kuma in muminin nan imam husaini to kaga don haka ne ma turba ɗinsa musamman ya zama yana da darajoji yana da darajojin da yake da shi daga ciki akwai cewa har ma an halatta cin turba ɗin wanda yake an karanta cin ƙasa ƙasa haka mujarradin mutum ya ci ƙasa makaruhi ne amma amma shi wannan an yadda ana iya ci ko da ke bayan na nufin a- a- a ta ci- a kwaba ya ta ci kamar abinci ba tabarrukan ko a barbada a ruwa ko a hambuda ko a lasa ko ko abin da ya kama da haka ba laifi da haka har ma ana ana tabarruki da shi ana ma s- son ma ainihin yin sujada a kansa akan wannan turba din wanda aka ce na haskensa na ratsa sai bakwai kuma na sama suna hango shi kamar yadda kuke hango taurari a sama akan haka sai kawai suke hango inda tutur bai kuma mai kuma har wala yau an musabi ne yin zikiri da da turba din yin- yin yin masbaha yin tasbihin nan da akan yi da akan yi da da- da- da turba na imam har wala yau ah, musabi ne a yi abin da ake ce masa hunk a majariri hunk wani abu da akan yi kam ah, kamar a dan kwaba turba din a goga masa a a- a- a goshi ko kuma a lasa masa a a harshe ya ɗanin lasa in in an zo sa masa suna ko ko bayan haihuwa bayan bayan haihuwa da aka yi huluk ainihin daga ci amin da akan akan so a- a- a- a la- a ainihin kamar wanda suka- mutane sun saba zuwa a lokacin annabi da jariri ya masa huluk sukan so ya fito da wani abu daga miyansa ainihin ya zama ya, ya, ya sa a ainihin bakin jariri ɗin kamar a bashi ko dabino ya tauna sai dan fito da shi sai ya sa a bakin jaririn baki jaririn ya dan lasa akan so hakan to kaga taka nan in aka dan sami dan turba ma aka aka lasa masa ana yin ana ce mashi kunu ta hanik ba zai- sannan kuma an so zi- ziyara an an an, an so ta hanidi ma ta hanidin mamaci da ainihin turban eh, imam an so yin kuma zi- zi- ziya- ziyara ziyara musamman ziyaran arba'in an so kuma ziyaran imam hussein a munasabobi daban-daban mutum wa ma'ana ma'ana aje aje markadinsa a karbala a mun- a munasabobi daban-daban kowace munasaba sai ka ce an- in an ga- ga ladan wannan muna wanda wanda ya kwana a ranar a- a markadin imam hussein kamar ana cewa ranar arfa ma- allah ta'ala yana duban waɗanda suke arfa a karbala kafin ya dubi masu har- arfa a arafa da, da, da ainihin shi, shi, shi, shi nasu ziyara ɗin na wan- wannan, wannan arfa a karbala yana daidai da ha- haji haji dubu ne tare da annabi da kuma umra dubu tare da ƙa'im to ka gani ga sunan ga sunan darajoji da ka irin wa'annan zaka ga dole kowace munasaba sai a ce aka ga an ce an so mutum ya kasance a daidai wannan lokacin a- a- a- a- tare- tare da imam hussein da kuma is- is- musahabbancin tsaida da ta'aziyya da da kuka kamar wannan wanda muke ke yanzu shi ma har wala ya zo musahabi ne da ladan yin ta'aziyya din da ladan kokawa din zaka ji ainihin ai- ainihin daga cikin ladarkin zaka ji su a- a- kamar a ce ainihin digon hawaye wanda aka zubar s- saboda kashe imam Hussein ya isa ya bice zafin jahannam in ba abin a ɗiga mashi kuma akwai hadisin da ke cewa ainihin kukan da aka yi allah ta'ala zai ibi hawayen ya ya ya cuɗa shi da ruwan da 'yan aljanna za su sha sai ya ƙara ma ab- ababen shan su daɗi kuma wanda suka yi kukan dariya ko da kashe imam hussein shi kuma za a ɗibi nasu hawaye shi kuma a cakuɗa a a- a jahannama sai ta ƙara masa zafi to da kuma halaccin ƙasaru a yayin tafiya don tafiya ne na halas wa yake wake da mota ne da kuma musahabbancin ambat tuna imam husaini a yin shan ruwa saboda kishin da ya sha duk lokacin da mutum zai sha ruwan sanyi a- ainihin ya tu- da- ya tuna da imam husaini wato mutum bayan ya sha ruwa ya sha ruwan sanyi ya tuna kishin da imam husaini ya ce assalamu alaika ya ba abdullah ya tuna da wannan shi shi kuma yana da lada mai yawa duk wa'annan duk ru- ruwayoyi ne wanda da a ce sam abin bai auku ba da wa'annan ina mahallin su ke to gashi kuma shi ah, imam a a cikin bayaninsa ya ce rabal islah ne ya- ya fito da shi to kaga ainihin duk duk wan- duk wan- wannan ma zaman da muke yi da kuma tun- tuna wannan ba kawai muna yi ne da murajarin kuka kuka kawai ba mun ɗarabal islah fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma tsayi da gaskiya da kawar da bata kamar yadda yake yana son yana ainihin bi- biɗan yanci ne da izza domin domin domin zaman azaɗin da muke yi ya nuna kenan muna koka zalunci da aka yi muna ganin kuma zalunci a matsayin mummunan abu kuma ba mu yarje da zaluncin da aka yi wancan ba kuma ba mu yarje da zaluncin da ake yi yanzu ba kuma za mu taɓa yarda da zalunci ba har abada to kuma manufanmu shine tabbatar da adalci wannan shine manufa ɗin har wala yau kuma kaga kenan akwai eh, to- to- tona asiran azzalumai wato s- azzalunci da aka yi da aka zo aka aka dabaibaye shi da ƙarerayi ana neman a rufa a maishe shi kamar abin kirki zaluncin azzalumai da suka yi sai suka dawo suka yi ru- rurrufe shi da 'yan riguna suka yi mashi waɗansu zane-zane aka ce mashi ai shi ma addini to wannan irin wannan abin sai rika firfito da shi kamar nake faɗi je nake cewa shi yasa ba su bai ba su bayyana san na ashura ba duk suna ganin lai- sun yi san zalunci ne amma kuma sun san in ana tonawa za ba a tono in sun sun sun yadda yazidu azzalumi ne amma suna gudun kada a zo ana tono yazidu a tono ubansa kuma kar in an tono ubansa a tono uban ubansa to kaga har ma ana iya tono masjidar dirar wanda uban ubansa da- da shi aka hada da masjidar dirar din, wanda har yanzu dubi tafsirin kowa ka duba ka gani kowa ya san masjidar dirar ya san cewa irsada liman haraba Allah wa rasulahu an ba da mafaka ne ga mai wanda ya zo ya yaƙi Allah da manzo wani ne aka ba shi mafaka don ya zo ya kashe annabi amma da sunan masallaci to kuma aka ce an- an- an- an rubda masallacin an ƙona wurin an maishe shi juji kuma aka ce waɗansu ne suka gina amma koyin koyaushe ka ce wasu wane ne waɗannan mutane masu gina sai ce ba wasu munafukai ne kowa sai maka shi wannan abu bab- al'amari babba a ce an gina masallaci har an gayyato annabi ya zo ya buɗe da ba aya ta sauka ta ce kada ya je wannan masallaci ba masallaci ba ne kogon dodanni ne munaki isa aka shirya aka shigo da wani bayahude da- daga nan ya kashe annabi risalar liman amurka ya ba abdullah har yanzu ba wanda zai gaya maka da wa'insu abubuwa da daman gaske da duk suka rufu wahammu bi ma lam yanalu wasu sukuwa ne kowane fasir su ce wasu mutane ne manya don Allah ya ce wa ma naqamu illa an aganahumullahu min fadlihi wa rasulu suka so su kashe annabi wasu ce su goma sha biyu ne wasu ce su goma sha uku ne wasu ce su goma sha hudu ne amma har yanzu ba wanda zai ce maka ga sunansu to duk wa'annan jawur da za- zulum da aka yi ma annabi da aka yi ma albaitu wasu sai duk sai a rufe shi to kaga wannan hankaɗowa yake to kuma wannan shine zai hayya a ƙasa ahala ƙasa ya zuwa tabbatar adala an sha- an shara da ƙarya an zauna a kai an ci to to sai ta zama in ana so a koma ma gaskiya mene abin yi sai an ɗago an ce ƙarya ce wannan ga gaskiyan nan dole ne la mahalata baya da za a yi a koma ma addini tsintsa sai an kau da hululu duk an ce wannan ba addini bane a wurin wannan ba ni ne ai akwai wasu masu kokari suna ganin su ma sun san da walakin suna kokarin har su kafa kungiya su ce za su tsabtace za su kawar da bidiyoyi ba su san akan bid'an suke tsundun ba tsutsa a sarga wai ba ta son bayan ba ta son kazanta kaga ainihin meye mafita gare ta kana cikin abu tsundum ka ce baka so sai dai ka sai dai ka fice tsundum daga gare shi ko yawa sai gaba ɗayan wannan abin sai ka ce ai a ciki kuke tsundum dama ba batun bi- bi- wa kun hango in su bida nan ya tayo kun hango su bida amma kuma akan ta kuke kamar da suka ce suna gudun fitina sai da za su ce ala fil fitina ta saka sun faɗa ma fitina a cikin cewa wai za suna gudun kada fitina ta auku ne to irin wannan baya da za a yi a- a- a- a- a- a- a mai da ƙarya gaskiya ba fa zai yi komin daɗewa ƙarya sunanta ƙarya in ko ka ce mana ai tun da an gino akai an daɗe to sai mu ce maka muna da muna muna- muna da kyakkyawan misali za mu baka ba yanzu akwai nasara ba ba suna cewa ubangiji yana da ɗa ba ba suna cewa kuma ubangiji uku a ɗaya ne a cikin ɗaya ba ba har alƙur'ani ya zo da shi ba. tun kafin saukan alƙur'ani suke cewa ubangiji uku ne a ɗaya tun kafin aiko wannan annabin suke cewa ubangiji ne uku uku a ɗaya ne yanzu haka akwai masu i- masu itikadin uku uku kuma sun daɗe akan haka suke cewa suna itikadin uku uku uku sai Allah uku a ɗaya zama gaskiya tun da mutane da yawa sun yarda haka nan idan suka nace a kai suka ya kalailace gine-ginen iba- ibadan ubangiji uku a ɗaya suka yi ta kira suke ta kiran ubangiji uku a ɗaya to sai yawansu da yawan kiransu sai mai shi daidai ina tambaya ne to ya- inda za a tambayi musulmi cewa wannan zai zama daidai sai zai ce a ba zai to me sai dole ko dole dole ya koyar ma masa addini sanyi wanda Allah ya fi to sai mu ce kai ma haka kai ma a cikin addinin da ka ɗauka shi sahihin ne shi ma akwai abin da kake ba sahihi bane dole ka koma masayi wannan ne zai shimfiɗa ardiya ga tabbatar da ah, adala kuma wannan abin da muke ganin alamomi ne da ki- suke suke bayyana suke nuna mana alaman cewa al- ah, lokacin mu- mu- muna- muna muna lokacin zuhuru zuhurar ƙaye da dukkan alamu sun da yanzu aka ga mutane zukata sun fara komawa ga sun sa tambayoyi akan abubuwa ita ado da suke aka sun fara ganin kuma kaga yadda- ai yadda yadda wannan zai nuna kenan har sai an dawo daga rakiyan wannan itikadodin abinda su abinda ya faru a Karbala din nan akan cewa sarakai ne suke don ma akwai akwai ma masu cewa ma wai an kashe Husaini ne da takobin kakansa wai an kashe shi da takobin kaba- kakansa ne saboda sun kirkiro hadishi suka ce wai annabi ya ce idan kuna da sarkinku kuna biya gare shi lafiya lau wani ya zo yana neman ya raba ku da gare ku ku kashe shi ko shiwaye al'amarin al'umma musulmi yana tare akan mutum ɗaya to wanda ya zo yana neman ya raba su a kashe shi ko shiwaye ne shi ku tsare wayan shi ka'inan mankana na farko wannan kalmar ma bai kam- bai- bai- bai- bai- san bai kam ba hikima ma a magana domin domin ba a cewa a tsara wayan mutum ainihin ainihin shari'a take yin hukunci ba ana cewa kawai a tsara wayan mutum bane ba wani laifin da aka ce da kaga mutum yayi ka fille masa wuya akwai da aka ce da kaga mutum yayi ko yayi wannan laifin ka wayannan eh, abubuwan da suka dabaibaye wannan shi ne shi yana da shi hikimar za- zaman nan ya kawar da wannan kuma kaga ya shimfiɗa ardiya na tabbatar da adala da- da da daular imam ajjalallahu farajahu to wani lokaci na kan ɗauko magana in ga na tsawaita kuma sai mun zo addu'a mu ga lokaci ya ƙure dole mu tashi amma amma dai ina ina fata wan- wannan sakon ya je akan cewa eh, imam yana da masaniya dangane da lam halatta za a kashe shi amma ya ci gaba da saboda akwai hikima a ciki don shi ya sani amma mu da mu ne wanda ba mu san abin da zai faru ba sai mu yi kokari mu yi abi- mu iya iyawan mu mu kauce mu abin da muke ganin zai zama ba zai- zai- muna ganin kamar zai cutar da mu mu yi abin da zai amfani da mu iya iyawan mu amma za mu halatta wani lokaci mu ma za mu gamu da wani abu wanda mu ba mu san zai faru ba amma zai faru da mu amma su sun san zai faru ne amma duk da haka sun ta- sun tafi a hakan saboda dama ak- akwai hikimar Allah ga wannan na ainihin cewa wani abu ko, ko, ko da ka ce mana muƙaddari ne sai mu ce eh haka ne kuma wannan ya faru ne saboda ardiya a wannan lokacin wato yanayi na wannan lokacin bai da ba da daman kafuwan dawa- eh, eh, da- da- da- daular imam hussein a wani lokacin daular imam hussein ba za ta kafu ba a wannan lokacin amma kuma duk da aka sai mana cewa imam hussein ya yi juyi juyin da ya yi shine ya nuna ina ne da abi ya nuna ma- duk da kalilan suka bi a wannan lokacin amma ya- wanda suka nace akan biyayya din da kuma yaɗa abin ya zama sanadiyan har yanzu mutane suna gano imam ko wanda yake ga mini ya- ya- yana ba labarin sun haɗu da wani an kama shi ne dai, wani wani mutum shi'i je suka kulle shi da rawanin saka da shi mai tsaron kurkun ya zo sai aka ce masa akwai wani shehi rafidi an kamo shi yana shirka a baki to shi ne sai ya zo yana, yana son ya ga shi wannan shehi sai ya ce a fito mishi da shi sai ya fito da sai suka sai ya sa shi bida sai suna suna magana ya ce sun daɗe suna magana tun wajen ya ce tun wajen kamar bayan isha wajen tara suna ta tayi shi dai dai duba agogo yana cewa ya ce sai kawai sai ya ga har karfe ɗaya ta yi na dare sun yi wajen awa shida suna ta tattaunawa dai fara da shi ya ce mashi ku aiko kuka kashe Hussaini wai shi a suka kashe Hussaini sai shi kuma sai shi masu to in mu muka kashe shi to ko ko suna ku yi kuka mana me yasa mu mu kuka zunubin da kuka yi wajen kashe shi yasa kuke kuka don kun san abin da Allah ya mu sai yake ce musu kasa kasa abin da ya faru ne a karbala wanda yake yasa dole mutum ya kuka sai ya ce me ya faru to sai ya shiga bashi labari ya shiga bashi yace sai mutumin ya fara kuka sai ya shiga kuka su ma ƙananan ma'aikata suna ce suna zo suna tsara mishi wai akwai takarda ya zo ofis ya ya sa hannu muhimmiya sai ya ce a a kawo man in sa hannu ashe ba wata takarda ba ne suna son ya bar shi suna ce sai za su ce ai akwai wani abu ya taso muhimmi akwai waya an ce a- a- ka zo ka ɗauka sai ce a a ɗauka a gaya min menene a zo a gaya min suna ta ƙoƙarin dai su raba shi sai daga baya dai da da ya ce to she- shehi ko shi kenan yanzu dare ya yi sai gobe kuma da kare da zafi ya ce ai ce a sake shi a ya ce mai ba shi lamban waya ya ce in wani abu wani ya dame ka ka bugo mini to shi ne nan daga baya da ya buga mashi ya ce muna gama ziyara na madina yanzu zan tafi ya ce to masha Allah ya ce ai lokacin da muke magana da kai ka gama aikata na ta damuna ai suna ta damuna ne akan suna son arab murabu ne suna cewa kar ka sai rice ni suka ce su shi a sai rice mutum suke ya ce to yanzu na gano ma'anan sihir cewa yan- sai ne da kwanan cewa su ba ba ya sihir ce suka ce mun ka kada da mutumin na haka nan kuka ce kai mutumin na ya ga man gaskiya suka ce su subhanallah ya tsirce ka ya ce a ba sihiri ba ne ya ga man gaskiya ne suka ce to ai sihiri ce wanga ya ce a a gaskiya ga mu sai ya ce yanzu na gane ma'anan si- shi ana sihirta mutane a ce suna ga mu ya- ainihin eh, mag- magana irin wannan sun suke kokarin su kauce mu ba su son su jini domin ita ta gaskiya sunanta gaskiya kwara ɗaya ce da ka ce ta za ka gane shi za su kan ta yaƙi da cewa kar ma a ji ne kawai don gudun kada a tasirantu wato gina sai shi- shi wanda yake cewa zai gano ashe shi ne shi wanda ake ashe abin da ake ce ma sihiri kenan yanzu ya ga ya ga sihirin wato a ga maka gaskiya sunanta gaskiya kuma ya fahimce ta to kaga daga nan irin wannan ciki da bamban sa- sace mu labarin ko shi wannan mutumin ya aka yi ko sihirin da aka yi mishi ya ci gaba kila ya dunga sirtuwa har ma ƙarshe ma ido ya buɗe kila ma shi ma kila a ɗaure shi shi ma da shi yake tsaron kurkuku yanzu kuma a ce ai ya koma rafidi yaron ashura insha Allah an saba da ganin ziyarar ashura ai. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع على الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مكانكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منكم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله ارزقني بغفارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصرك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله من أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني درب ثاري مع إمام مهدي ذاكر ناتك بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وآل عبدك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم العن يزيد خامسة والعن بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه آه. إن شاء الله ضمي الدعاء ko wasu addu'o'i du'a akwai addu'o'i haka kamar a shiga ayyukan rajab akwai man imam zainal abidi akwai kuma wasu addu'o'i daban-daban ga suna a jejjere Ban san a shafin waye ga wurin a shafi nawa ne ɗari da da ishirin da takwas tumal bala ɗari da ishirin da takwas ko wannan addu'an faraj in ce addu'a ne da amri alaihi salam sabir